أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna alhamis sha biyu ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala da sallan dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da sha takwas muna a cikin kitabun hajji littafin da ke bayani akan abin da ya shafi hajji da hukunce-hukunce da fada'il darajoji da kuma fifice-fifice na abin da ya shafi aikin haji to shi ne muke ciki muna cikin babu ƙaunin nabi sallallahu ta'ala da yi wa alihi wa sallama al'aƙiƙu wa dilwaraku wannan cikin muke fadar annabi sallallahu ta'ala da sallam da yake cewa zazan nan na aƙiƙ wato wani kwari ne mai albarka wani kwari ne mai daraja mai albarka inda yi bayani a takaice akan darajojin mahallai wasu wasu mahallai buguguwa wurare za ka isko har su Allah ta baraka wata ala fifita wasu akan wasu zamanai Allah fifita wasu akan wasu mutane Allah fifita wasu akan wasu dabbobi Allah ya bibita wasu akan wasu jama'a sandararrun abubuwa Allah ya bibita wasu akan wasu wannan cewa al'aqiqu wadil mubarak zazan na aqiq wani kwari ne mai albarka to yana nuna daraja na wannan mahallin wannan ne muke cikin shi don haka hadisi ba mu su kare ba za ka zama cigaba insha Allah
حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رقي وهو في معرض مثل هليبه ببدن الوادي قيل له انك بمنعها مباركه وقد اناك بنا سالم يتوخى بالمنافق الذي كان عبد الله ينيق يتخرى معرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه رعي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيق يتحرى معرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك wannan hadisi Muhammad ibn Abi Bakr ya rantar da mu in ji al-Imam al-Bukhari rahimahullah قال حدثنا فضيل بن سليمان yace Budayl ibn Sulaiman ya zantar da mu qala yace haddathana Musa ibn Uqba yace Musa ibn Uqba ya zantar da mu qala haddathani Salim ibn Abdullah yace Salim ibn Abdullah ya zantar da mu an abi ya karbu daga baban shi shine Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji daga annabi ku ya karbu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ruqiya wa huwa fi mu'arras annahu haqiqa shi ru'ya an gansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan wa huwa fi mu'arras bil hulayfa yana wurin rurumi mu'arras wato ismu fa ismu maf'ul ne ma'ana wurin yin rurumi ko kuma ya zama watan sarfi ne wurin yin rurumi abin da ake ce mata arisi asali shine an-nuzulu akhir al-layl matafiye tafiya ya tafiya ya tafiya can ƙarshen dare sai a samu wuri a sauka a huta a ci abinci in za a yi wani abu a yi a da ƙarshen dare to wannan shi ake ce mata aris khalilai ya aris inda ƙahwa tirabiki wannan shi ne mu'arras to shi ne ce an gan shi a mu'arras wurin yin rurumi bidil hulaifa a wurin da ake ce madina hulaifa din nan da muka hutu can baya mi kace mutanen madina bi batnil wadi a batnul wadi qila lahu aka ce da shi innaka bi batha mubaraka kana a batha mubaraka watan wuri wanda yake kwari ne mai albarka kwari ne mai albarka abin da yace da shi kenan wa qad alaka bina salimun ya ce salimun abdullah in ji ƙwaɓa ya ce salimun abdullah ya durƙusar da raƙumarsa a wannan wuri ya durƙusar da raƙumarsa a wannan wuri koyi da mahaifinsa abdullahi bin umar me yasa ya durƙusar da raƙumarsa a wannan wuri ya tawakha bil munafil ladhi kana abdullahi yunihu domin yana kardadan mahallin da mahaifinsa Abdullahi ibn Umar yunihu yake durkusar da abin hawansa shi ma Abdullahi ibn Umar din ya taharra mu'arrasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kardadar inda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi rurumi ne su ma su sauka wurin don neman albarka kaga ala ayyati hala dai abinda sahabbai ke karantar da mu tabarruki da afarun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna neman albarka da athari wani gurbi mahalli ne wani abu ne wanda ke da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani da manzo Allah ya sauka ya saukar da abin hawan sa ko kusa da abin hawan sa a wurin to yana da wata albarkar da sahabbai ke kallon wurin da wata kima ta daban ba su kwatanta shi da sauran wurare kuma suna karda da wurin domin su nemi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya taba durkusawa wurin ko ya taba durkusar da abin hawansa a wurin to abin da daga cikin abin da wannan hadisi yake karantar da mu kenan shi ma yana kardamin inda Annabi sallallahu ta'ala sallam yayi rumi wa huwa asfalu min al-masjid wannan wurin shine kamar gangare ne kasa ne min al-masjidi daga masallaci alladhi bi batnil wadi wanda yake a batnul wadi bainahum wa bainat tariq wa sadul kuma shi wannan wurin sai ya zamo wa sadul tsaka tsaki ne ma'ana tsakanin hanya da da da da, da inda suke din inda suka sauka tsakaninsa da batnul wadi to tsakiya ne ba wanda za a ce ya fi kusa da hanyar da inda masallaci yake to ya zama tsakiya shine ce bainahu wa bainat tariqi wa satun aka tsaki ne ma'ana daidai wa daidai da za a dauko a aura za a ga tsakiya ne ba a danganta shi ga wannan bangaren ko a danganta shi ga wannan bangaren shine ba to amma dai menene alaƙar da ta sa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjuma ya kawo shi ne saboda innaka bi bata'a mubaraka kana akwai wanda yake mubaraka mai albarka mana mubaraka ce mai albarka kaga inda Allah ya gana da annabi Musa ya kira wurin al-buqatul mubaraka ya kira shi alwadi al-muqaddas kwari mai tsarki wuri wanda yake mai albarka inda Allah ya gana da annabi Musa alaihi salam to haka dai wurare Allah yake keɓanta su da darajoji daban-daban don a nuna wata al'ada ce ta Allah suna ce ta Allah fifita wani jinsi akan wani jinsi don haka cewa annabi sallallahu ta'ala sun ya fifice duka halitta wani abu ne wanda yake ya fi rana bayyana wurare ma Allah ya fifito su akan wasu garuruwa ma Allah ya fifito su akan wasu duwatsu ma Allah ya fifito su akan wasu itace ma Allah ya fifito su akan wasu eh wato icen zaituni Allah tabaraka wa ta'ala sai kira shi wato shajaratul mubarak Allah ya fifita icen dabino ya kira shi wato tayyiba ka shajaratin tayyibatin eh asluha sabit wa farwa fis sama tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbina dabino ke da wannan daraja to saboda haka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici dukkan halitta wannan abu ne wanda yake ya fara bayyana na'am
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب wannan babi yana magana ji al-Imam Bukhari a cikin watan wanke khaluqin turaren da aka shafa a lokacin ana cikin harma da hajji ko kuma a'a tufafin yana da turaren amma kuma za a yi amfani da shi a lokacin harma da hajji to wannan khalo turaren da aka samu za'afarani an samu shi za'afarani har ya yi kala ga maiko ga kala to shine khalo ana shafawa a jiki to wannan ko a tufafin to wannan shi ne watan wanke shi sau uku domin a gusar da ƙamshinsa da akalinsa minasta ya da tufafi to
حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني ألاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه ألم النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجيران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بأمرة وهو متمح بدينه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي وأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب المذل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغمر مغمر الوجه وهو يمد ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن الأمرة فأتي برجل فقال اجعل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في أمرتك كما تصنع في حجتك قلت لأنائم أراد الإنكاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم
قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن عن صفوان بن يعني صفوان بن نعم شو صفوان بن ايش؟ تو صفوان بن يعني saboda safwan shi ma da sarifu ne ibn badali ne daga gare shi shi ko yana kabas yana sarrafuwa yana sarrafuwa an safwa an ba anna to wanda ya ce anna to wannan zai ce anna safwa na bina amma an safwa na bini mu an yake an yake wannan da an ana wannan kuma da anna sabanin riwaya kan bacin riwaya an safwan ibn ya'la akhbarahu أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالجئران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثوب قد أزل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخمر الوجه وهو يجد ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك فقلت لعطاء أراد الإلقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم وأن رواية وأتى الإمام البخاري قال أبو عاصم أبو عاصم يتخبرنا ابن جريج ya ce abdulaziz ibn abdulmalik ibn jurejin ya ba mu labari akhbarni ata'un ya ce ata'u ya ba ni labari shi ne ata'un abin rabahi ya ba ni labari an safwana ta mu kenan ko anna safwana kamar wata karanta kenan anna safwana ibn ya'la sani dai safwana ibn ya'la akhbarahu ya ba shi labari anna ya'la sani dai ya'la قال لعمر يا جم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى وسلم حين يوحى إليه yace abin da nake so ka nuna min yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da ake wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna min qali ce bainama annabi sallallahu alaihi wasallam bil ji'ran annabi sallallahu ta'ala sallam muna nan wata rana a cikin rana ana cewa ji'rana ana cewa ji'ir rana wata mutanen iraq suke cewa ji'ir rana da tashdidin ra da kuma kasra ga aini ji'ir ra wasu kuma daga cikinsu kuma sai su yi sukuni ga ainihin sai su ce ji rana da takrifin ra sai su ce ji rana ko ji'ir rana kamar hudaybiya ne da hudaybiya wasu ce hudaybiya wasu ce hudaybiya da tahrifi wasu da tashdidi to aisha wa ma huwa nafar min ashabihi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana tare da jama'a daga sahabbansa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala shi ya rasulullah ya ce ya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam كيف ترى في رجل أحرم بأمرة وهو متضمن بدين ya kake gani me za ka ce me hukunci shi ne ma'anarsa a cikin mutumin da ya harama da umra amma mutu don mihun bidibin yana mai kwakuwa yana mai shafuwa bidibin da turare fasakatan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa'ata sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru dan lokaci faja'ahu alwahyu ana nan sai wahayi ya zo maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara umruka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya jira wahayi ya sauka sannan ya nemi amsa wannan karantarwa ce wanda aka tambaye shi abinda bai ci da sabbuti a kan shi kada ya garaje kada ya dauka kamar shi a ce bai sani ba ko kamar shi a ce irin wannan abu sai ya sai ya yi nazari sai ya yi bincike kada ya dauki haka in yi haka to ya fa ya jefa kanshi cikin wani kwazazzabe amma ya ce a bari ya bincika a bari ya yi nazari a bari sai lokaci kaza wannan ita ce sunan annabi wanda ya haka ya bi sunan annabi sallallahu alaihi don haka su abdullahi ibn wahbi suke cewa da za mu da za mu zauna muna kidayar la adri la adri na imam malik la mala'na bi hal alwaha da mun cika alluna da a tambaye shi kaza ce la adri tambaye shi kaza ya ce la a tambaye shi kaza la wani ya taso kilomita dubu an an an biya masa kuɗi an surute shi an aiko shi an kashe mashi kuɗi a aiko shi wajen imamu malik da fatuwa duk sai an ƙara komi da ya miƙa fatuwa mutanensa imamu malik ya ce ban sani ba ya sabo yana kallon imam malik yana mamaki yanzu shi ba aiko shi aka yi wasu mutane suka aiko shi daga nesa kuma don a tafi musu da amsa kuma an zo wajen wanda aka tambaya ya ce bai sani ba imam malik ya ce mamaki kake ya ce ya zance mutane da inda kuma ya ce in ka koma ka ce malik ibn anas qala la adri in ba ka iya cewa bari faɗa ba da za ka ce in ka tafi ka ce malik ibn anas ya ce ban sani ba wannan shine ladabi da hadarata ubangiji dan ubangiji shi kadai ne a hadar kulli shay'in ilma ya kewaye da komai mai lamba ta biyu sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka maza Allah aka bashi ulumul awwalina wal akhirina wa zadahu ilma amma tare da haka yana karantar da mu a fagen ilimi ba a saurin garaje kuma ban sani ba rabin ilimi ce ban sani ba rabin ilimi ce fashara umaru sai sai da umar radiyallahu ta'ala anhu ya ishara ila ya ala to ga abin da kake nema da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yake sauka gare shi ko to ga shi nan sai fa jaa ya ala sai ya ala ya taho ko ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thawbun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tufafi bin da shi kad uzilla bihi haqiqa an lube da shi ma'ana ai masa kamar inuwa ko lema fa adkhala ra'sahu sai ya shigar da kansa fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammarul waji ko da ya shigar da kansa cikin khaiman nan wato sai ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya lullube fuskarsa shine muhammarul waji eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube fuskar shi ma'ana tanti tanti ne haka wanda aka yi da an sami shi tufafi tantin to annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya kware da ya kware sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube kuma fuskar shi wa huwa ya giddu ya giddu yana nasari ko kuma yana sauti kamar nasari mai bacci yana kakari irin na mai bacci to wannan iya daga cikin yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke shiga lokacin wahayi shine ya giddu yana kaman kakaci ko kuma nasari irin na mai bacci eh kamar mishari irin na mai bacci to ana nan can sun masurriya sannan sai aka yaya wannan halin faƙara sai maza Allah ta zalmi ce ainihin lalli sa'ala anil umra ina mai tambaya abin da ya shafi umran nan hukuncin umran nan fa'utiye bi rajulin sai aka zo da wani mutum faƙara ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace isil tiba alladhi bika talata marrat wannan wato turaren wanda yake tare da kai wanda kai har ma da umra da shi to ka je ka wanke shi sau uku ka wanke ka sake wankewa ka wanke ka sake wankewa domin kamshin shi ya tafi shi ne ma'ana domin akarin shi ya gushe shi ne ma'ana gurbin shi dan kuwan shi ya gushe sannan wanza an kan jubba ka tuɓe jubba an ka gabarinka wannan rigar wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika yadda kake yi ka aikata a umrarka yadda kake a hajji to wannan malamai suka ce ka aikata a umrarka yadda kake yi a hajji wannan ya nuna shi wanda ake magana da shi ya san hajji ya san hajji tunda aka ce yadda kake a hajjinka sannan kuma wasu ka ce abinda annabi sallallahu ta'ala da sallam yake nufi a nan cewa duk abin da aka hana a hajji domin a hajjin suna cire tufafi su sa wannan izari daga daɗi sannan suna nisantar turare amma a wajen umra sai suna sassarci ba su damu da cire tufafi muhidi ba ba su damu da nisantar turare ba amma a hajji duk suna kiyaye wannan ka'idodin to shi ne nan sassan ya ce duk ka'idar da aka kiyaye a hajji sai an kiyaye ta a umra shine fuskar ka aikata a umarka irin abin da kake aikatawa ma'ana yadda kake yi a hajjinka wasu suka ce abin da ya shafi addu'a ne addu'a ma'ana duk yadda ake yawaita addu'a a hajji haka ake son yawaita addu'a watan a umra shine ma'ana to
باب الدين عند الإيران
قلت لعطاء سيدتي عطاء بن ابي رباح سيدتي وعطاء بن ابي رباح اراد الانقاء ينا نفي الانقاء ترككيوا ترككيوا yake nufi da wannan cewa wato a wanke din sa uku hina amaru an yaghsila thalath marrat yana nufin thalath marrat din nan da aka murce shi wanke sa uku yana nufin tsarkakewa wannan tufafin daga wannan turaren domin ya ce wa huwa mutadammiqun bi dini ya yi harma da umra amma kuma gashi na shi da turare ko haluki din bala sai ababu ya ce na am shi ne hikimar umarnin nan cewa a wanke sau uku shi ne da linka a kira jibril jirai shi ke da wannan kudu nan babu ciciyar rana malamai suka ce an ce annabi wajen ɗari uku suka ɗauki umra a wannan wurin na ciyar rana annabi wajen ɗari uku kowanne daga cikinsu a nan ya ɗauki harama da umra a ciyar rana na
باب الدين عند الإهرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويستهدر باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل وي- ويدهن wannan babi ku ya samu kutako wayata Mm, bancin haka wayaddahin na wannan babi na magana akan hukuncin ɗibi turare yaushe inda mai harama lokacin da mai harama da hajji ko da umra zai yi harama mai hukuncin sa turare sa shi sunna ne ko ko ba a masa ba kwata-kwata to akwai saɓani amma dai abin da ya fi ƙarfi cewa sanya turare shafa turare waqtal ihrami to wannan watan sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin aikin hajji domin riwayoyi na hadisai ingantattu waɗanda suka tabbatar da haka To. sannan wa ma yalbasu da kuma menene mai harma da hajji yake sawa na tufafi tufafin shi na kullum riga shi da wando da ya ciki da riga ko kuma tubotin shi da wando ko jallabiya da wando da sauransu su zai harma da su ko ko a wani tufafi na daban na harma da hajji ko umra idan arada an yuhrima in yi nufi zai yi harma da hajji wa ya tarajjala wa ya tarajjalu domin adabi ne akan ma ya labbasu wa ya tarajjalu da kuma tarajjuli ne tarajjuli shine shace kai in za a harma da hajjin a shace kai shace shi da targe shi shine kun ko mashaci shine shine shine tarajjuli wa yaddahinu kuma da shafa mai duk a lokacin harama da hajji menene hukuncin wannan shi ne al bukhari ya ware babi ya aka da babi domin wato tattauna akan waɗannan fuskoki in an lura wannan tarjuma tana da fuska nawa kaga babu ibi inda al-ihram ɗaya ke wa ma yalbasu biyu kenan idan arada an yuhrima wa yatarajjalu uku kenan wa yattahilu hudu kenan wannan tarjuma tana da fuska hudu to
قال ابن عباس رضي الله عنهما mm.
يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال أنا أولي يتختم ويلبس الحميان وقام ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوبه ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بعثا للذين يرحلون أولادها
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم يشم المحرم الريحان وينظر في المرعاة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن هو الزيت والسمنة دعاء يتشوى الزيت والسمنة هو الزيت والسمن عبد الله بن عباس جاء الإمام البخاري يتشي ياتي رضي الله تعالى عنهما دالا تبتك أن لقبن yace mai harama da haji ya shummur raihana ya halatta gare shi shi shaƙi raihan ƙamshin ma'ana ƙamshin furanni ƙamshin furanni furannin da ake yin turare da su suna da ƙamshi to wannan ƙamshin shashaƙa ƙamshin to ya halatta wayan zuru fil mir'ati kuma mai harama da hajji ya halatta ya kalli fuskar shi a madibi waya ta dawa kuma yana magani bima ya akulu ko yukaru ya akulu yake ci ma'ana ya yi magani bima ya akulu da abin da zai ci shi maganin nan azaita mai ne wasu da zait narkake mai sam mai wanda ke daskarewa ya gaci kaldu mai mai narkakke zaitu mai mai daskarewa irin man shanu man kaɗe manja da sauran shi kaga bacci yake daskarewa da shi na sauran da kitse sauransu to sannan shi kuma zait narkakke wanda bai bacci shi ne wanda bai daskarewa to shi ne kowane iri ne dai to nan mutabaka dai cewa ya shimmu al-muhrimu ar-raiha to shine ma'ana kaga babu dibi inda al-ihram sai ya fara da abin da ya halatta har za a kai wanda bai halatta ba abin da ya halatta har za a kai wanda bai halatta ba wannan ta'aliki da al-Imam Bukhari yayi kamar da aka saba bibiyar ta'alikatu na al-Imam Bukhari a same su garo malamai sun bibiye su sun same su karo lafiya lau suke ba su da illa watan imamul bai haƙi da isnadi jayyidin hayya zuwa sufiyan ya kawo wannan watan asari na abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhuma hakanan shashakan wannan kamshi na furanni to akwai sabani wajen malamai akwai wanda suke akan wannan mazhabin na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ta cikin tabi'ai da ayyimma da sauransu akwai wanda sun halarta wannan suna akan wato matafiyar Abdullahi bin Abbas akwai waɗanda kuma suke ganin haramun ma dama za a ɗauke shi a matsayin turare to turare an haramta ma mai harma da hajji ba zai mu'amala da turare ba وقال أطاع أطاع بن أبي رباح قال يجي يتختم ويلبس الإبيان يتختم يا هلتا يسا واتن زوبي لهرب الحج يسا زوبي كاقع مذهب أطاع بن أبي رباح سا زوبي قبل حرم الحج هلتا kaga ma ya zama su kenan in an lura a yake ta tarjamar ta ce babu ibin da ihrami wa ma ya zama su wa ma ya zama su abin da ya halatta ya daura ya sa abin da aka tanadar masa ya sa to duka cewa halal ne ya sa zobe mai harma da hajji wa yalbasu lihimyan kuma ya sanya ya daura himyan watan kwagiri kamar kwagiri yake amma da dan bambanci da kwagiri tsakiya haka wajen ciki ake ɗaura shi don ajiye-ajiyen abin da ya shafi guzuri kamar za a yi shi da ɗan jikka kamar alamai ne amma sai a yi shi da faɗi yadda za a ɗaura shi ya zagayo ya rutsa sannan a ɗaure to ana sa guzuri a ciki to shi ne himiyani yana da kama da kwagiri kuma duk aikinsa ɗaya da kwagiri tikka to shi ne himiyani Allahu Nabi Rabah ya ce halal ne harama da hajji ya sa wannan to wannan kaji shi mata aliki al-Imam Bukhari bai faɗi isnadin sa ba har kan Allahu Nabi Rabah to menene fuskar wannan isnad wannan taliki tun da sha biyar talika da Imam Bukhari malamai suka ce in ka ga Imam Bukhari ya yi taliki imma can ba inda aka wuto ya yi isnadin abinai riwaya kai ya kawo ta da wasu ya yi wasu ɗinta da isnadin ta tiryan tiryan ya ce haddasa fulani an fulani haddasa fulani har ya zuwa ƙarshen isnadin gaba ɗaya to tun da ya kawo shi can baya yanzu sai wadatu gaba ne kawo isnadin ko kuma nan gaba zai yi wasu ɗinsa don haka yanzu ya wadatu gaba barin kawo shi masulan sai kawo shi mu'allaka ko kuma duk babu ɗaya daga cikin biyun nan a'a amma an caga an samu wani littafi mutabari ya yi wasu wannan riwaya kuma aka bi ta can inda take aka same ta akan sharaɗin bukhari take to duka haka suka bibi ta ayyuka ta da imam bukhari to saboda haka wannan taliki da imam bukhari yayi abubakar ibnu abi shayba malamin bukhari din ya yi wasu wannan riwaya a cikin musannaf ɗinsa na'am وطاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محيط وقد حزم على بطنه بثوب وطاف الامام البخاري يجي ابن عمر عبد الله بن عمر اذا لا تبت غريس دان دوان طاف ياي واتن دوافي وهو محرم yana mai harama da hajji ko da umra wa qad hazama alhali ya daura damara ala batnihi ausa cikinsa bi tsaunin da wani tufafi ma'ana ya daura wani tufafi a cikinsa shine himya din wannan kwagirin na aje aje a cikin shafuzuri wannan shi ma kaga taliki ne al-Imam al-Bukhari ya kawo jiro ina talikatu to shi kuma me ya fuska wannan taliki malamai suka bibiye shi suka ce to al-Imam al-Bukhari dai bai yi wasu ne shi bace inda aka wuce inda aka wuto nan inda aka tasamma kuma ba zai yi wasu ne ba to ta ina fuskar wannan taliki yake aka ce to al-imam shafi'i a cikin al'ummu ya yi wasu wannan riwaya ya kawo ta mausula ta kan dawo su ولم تر عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان بعثا للذين يرحلون هودتها هكذا الإمام البخاري رحمه الله يجي أم المؤمنين عائشة يدالة تبتغريتها lam tara ba'san bata ga wani laifi ba bitubani da dan gajeren wando mai harma da hajji ya sanya gajeren wando ma'ana shi wandan gajere ne kwarai kamar irin rabin cinya mai kuka guyar ba gajeren wando ba dan kamar ya dan kamfai kaɗan amma kuma ko guyar bai kawo ba shi ne dan shatlika misali to wannan din aka ce ummi da Aisha ba ta ganin laifi lillazina yarhaluna haudajaha ga waɗanda suke taka su hawa da jinta to sai ta ga akwai matsala sai ta ce ba laifi su dan sa wani wando wanda zai hana a ga al'aurarsu sa dan gajeren wando wanda zai hana a ga al'aurarsu to wannan shi ma ta'aliki ne ta'alikin nan Al-Imam Bukhari bai wasu shi wace da aka wuto nan gaba inda aka sama ba zai wasu sa ba to me fuskar sa aka ce sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur yayi waslin wannan riwaya wannan wannan ya waslin wannan riwaya wannan akari na ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha to wannan ra'ayi a ce mai harama da hajji ya halatta musu sa gajeren wando saboda in suka zo za su taka sawa hau da ji sai ya zama da cewa ana ganin wani abu daga al'aurarsu wannan ne ya sa ta ce a to su sa watan abin da ɗan gajeren wando ba da ya fi samun ɗan gajeren wando sai su sanya izari sama to wannan dai malamai suka ce to wannan ra'ayi na umar mumini da aisha radiyallahu ta'ala anha ta kaɗaitu da shi ma'ana ita kaɗai aka samu da wannan amma dukkan sahabbai gaba ke da sun tafi akan cewa don ita a wajenta ba ta ɗauki wannan tubbanin daidai yake da sirwani domin annabi sallallahu alaihi wasallam sirwani ya ce mai harma da cikin wanda mu karanta can ba kuma karfin cimar da aka wuce cewa mai harma da hajji baya sa sarawi wanduna to ita ko tana ganin ai tubbani ba sirwani ba don haka sirwani daban dogon wando tubbani daban dan gajere wanda bai wuce kan ba don haka ita a wajenta akwai bambanci don haka ta halarta a sa ga mai harma da hajji to amma dukkan sahabbai ga baki ɗaya sun tafi akan babu bambanci tsakanin sirwani da tubbani a wajen mai harba da hajji ma dama dai da tubbanin da sirwanin sun haɗu akan zama muhidi me muhidi tufafin da zai kiwaye ga'a to mai harama da hajji bai sa duk abin da zai kiwaye ga'a shi ko tubbani zai kiwaye ga'a ko da ko ba sirwani bane to ai muhidi to kallon da sauran sahabbai suka yi wannan kenan to
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل من زيتي فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الدين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت كنت أقيم أقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يهرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله ولن الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف يتي عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تد مقال حدثنا سفيان يتي سفيان الثوري يا ذن تد محمد سوري يا يا كربد منصور بن المعتمري عن سعيد بن جبير يا جي يا كربو لك سعيد بن جبير قال ابن يتي كان ابن عمر ابن ابن جبير سعيد بن جبير يتي عبد الله بن عمر يا ذن رضي الله تعالى عنهما yattahilu bizaiti yana shafawa bizaiti da mai ya shafa ga jiki fa zakartu li ibrahima sai na ambaci wannan magana cewa abdullah bin umar na shafa yattahilu bizaiti sai na ambata shi ga ibrahim an-nakhai qala sai ya ce ma tasna'u bi qawli to in ka ce haka to ya za ka yi kuma da zancensa shi dai abdullahi bin umar din ba wani ba ya za ka ce da zancensa lokacin da ya tabbata watan daga abinda yake kore wannan aiki watan na abdullahi bin umar haisu tabbata ma yana fi min fi'il rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan abin da ke korewa wannan zance daga aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wasu muska ce lamirin nan na ma tasnahu bi qawlihi آئل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى كما من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معنى إن كتشت النبي صلى الله تعالى وسلم أي أيكن النبي صلى الله عليه وسلم تقرير ينسى لا قوله أمسى ذاتشت أي أيكنسى duk abin da aikin zai hukunta zancensa ma ya hukunta shi duk abin da aikin zai hukunta zancensa ma ya hukunta shi don haka سيقول والإسناد حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم تجي وانا حديثي يجي الأسود يا ذلتني لك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تجي كأني كمان دارت أواني أكي كأني kamar yanzu maganar nan da nake da ku an zuru tsananin abin ya auku tsananin abin an yi kamar gani ina hasasu tana halarto yanayin annabi sallallahu ta'ala sallam lokacin ake haji kamar tana ganin kyalkyali da kyalli nana son turaren da ta shafa mashi fi mafarik rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a mararrabar gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam mafarik wurin rabuwar gashi wannan ya dama wannan ya hagu in farka hakikatu fa shi ne in gashin kan shi yayi dama ya rabe biyu wannan ya dama wannan ya hagu to wannan mafarik din to tana shawa annabi sallallahu alaihi wasallam wato turare mai mai da na so a nan to sai zama da cewa ko bayan ya shiga cikin aikin hajji za ta ga kyallin wannan nason na turaren da ta shafa mashi lokacin da yake harma da hajji wa huwa muhrimu alhali kuma yana mai harma da hajji حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف الامام البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي يا زن تدمو قال اخبرنا مالك يجي امام مالك يا زن تدمو ان عبد الرحمن بن القاسم يا كربو دك عبد الرحمن بن القاسم ان ابي شي كما يا كربو دك بابن شي وان دي بابن شي شيني قاسم بن محمد بن ابي بكر شيني قاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه شي كما يجي دك ام المؤمنين عائشه بكر شي رضي الله تعالى عنها yadda Allah tabbata gare ta ba fa wata Aisha bace zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'mini qalat tace kuntu udayyibu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrimu wa li hillihi qabla an yatufa tace na zamo kuntu na zamo aka ce duk da abun fa so dai bai faru domin hajjin na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin musulunci so dai ne shi ne hajji musulunci shi ne hajji bambana ta ce na zama ina shafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare li ihramihi lokacin da zai harama hajji kaga shine ma'anar wannan tarjama na cewa watan babu ibi inda ihrami ta ce na zama ina shafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare li ihramihi ay ina yuhrimu bil hajji shi ne ma'ana lokacin da yake harba da hajji don akwai wata riwaya ba ta fassara ma'ana da riwaya da ta zo da lafazin ina yuhrimu don a gano ma'anar li'ihramihi wa lihillihi na hina yuhrimu li'ihramihi lokacin harmarsa hina yuhrimu lokacin da yake harma bin hajji ma'ana shi turaren na yin harma don ya karantar da sunan mai hajji mai harma da hajji ko mai harma da umra lallai ya sa turare sunna ce ya ƙare wanka shi ya shiga ɗaki ya ƙare wanka haramin shi na zagaye ya ƙare tsaf kwalbar turaren shi na gefe ya ɗauko ta in ya ɗauko ta sai ya shashafa ya shafa a hammata ya shashafa a ƙirjinsa ya shashafa a wuyansa ya shashafa a tsakiyar kansa haka ya lakata haka tsakiyar kansa to ya kare ya yi wannan sunan to sannan sai zo ya ɗaura harami ya fara ɗaura izari in ya fara ɗaura izari sannan sai ya yafa ya lulluba to ya yi tsafke nan wannan suna ta shafa turare ya yi ta amma a jiki ake shafa ita ce mashhuriyar riwaya ba a haramin ba ba a harbin ke shafa ba a ciki ake shafa ba to sannan to shi ne take cewa na zama ina shafa wa annabi sallallahu alaihi turare lokacin ihrami saboda haramin shi da hajji kuma lokacin da yake harma da hajji hina yuhrimu lokacin da zai harma da hajji domin yanzu duk kikin ba ce ba ba a shiga aikin ba sai an yi niyya labbaik allahumma hajja labbaik allahumma umrata اللهم إني أحرمت الحج اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى كن نويت الأمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تو أنشك عينك أما أنت وانك لكيمس إيني سأتبافن لكيمس إيني سنن أجي أينافلة ركع بيو إن أن كيمسا تو سنن سألو إحرام لوكacin da taguwa za ta zabura ko kuma bus za ta dan cira an sa biya wanda na za a tashi to lokacin ake haram wannan ne tana faɗin lokacin da kisha ba Allah sallallahu alaihi wasallam mai turare haka nan wani hillihi lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahalluli askar ma'anar tahalluli askar yayi jifa yayi aski amma kabla an yi dufa bai riga yayi dawaful ifada ba dawaful ifada da shi ake tahalluli akbar tahalluli asghar shine an yi jifa ma'ana an dawo an taso daga muzdalifa ran sallah an zo an yi jifa an kare an yi aski sai an yi jifa sannan ake aski to an yi wannan to an yi tahalluli asghar duk abin da aka haramta ba mai harma da hajji zai yi aka ce illan nisa'a kadai wasu kuma suka ce wa ɗiba amma dai abin da karfi mata kaɗai eh mata kaɗai ne yanzu aka haramta saduwa da su sai an yi tahalluli akwa don haka ta ce in lokacin da Annabi sallallahu alaihi zai warwaro ma'ana ya yi tahalluli asghar dan ma ka shafa mishi turare qabla an yatufa bil bayt tun gabanin bai da wato ifada ba ma'ana bai yi tahalluli akbar to na haudaci darbuka shi ake ce hau da ji shi ne darbuka ma'anar darbuka wani kamar za a yi shi da kasan tanti-tanti amma lullube shi ake shi da tufafi sai a shiga da kasan irin kurar dawaki din kurar dawaki an suna da wani tanti haka wanda da shi ake sargawa marakumi ko doki saman da doki doki to sai ya zama yana ja to ciki ake ɗaukar mata in suna ciki shishishif ba ka ganin su ba su ganin ka wanda shi ake ce mahaudanci ko darbuka duk shi ne hidur kuma shi ne haudaji shi ne darbuka wa yamma da kuntul khidra khidra ko ziti eh wannan ne to irin shi ne to darbuka ake ce shi da Hausa watan wani abin tafiya ne kamar tanti haka yake ya lullube yake shishishin sai an shiga to mata masu akarma ciki suke ba ba mai ganin su ba su ganin kuma kowa
babu man ahalla mulabbidan
don haka yake cewa kana ashadda haya'an min al-abra'i fi khidriha Musa idan al-Khudri ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi budurwa kunya wadda ke cikin haudacinta wadda ke cikin darbukanta saboda kunya tana can ciki ba ta son wani ganta saboda kunya ba ta son ta ga wani saboda kunya to kaji shi babu man ahalla mulabbida wannan babi na magana akan hukuncin man ahalla wanda ya harama da hajji ko da umra mulabbidan halin kasancewa sai da mai daddan kari gashin kansa don kada ya rika tashi yana daga sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da wannan sahabbai suna yi gashin kansu saboda ba irin namu bane in iska ya kada sai gashin kansu iska ya kada shi haka yana tashi yana tashi haka to wannan tashin yakan sa in tashi da karfi wani na iya hita to gudun kai sai a samu wani abu mai danko danko sai a shashafa ga gashin don ya cure ya zama wuri guda ko iska ya kada bai tashi to wannan shine tandidi mulabbidan halin kasancewarsa yana mai shafa ma gashin yana mai daddan kari gashin kansa a samu da mai dabri dabri mai danku danku kamar karu karu haka wanda zai sa gashin ya zauna wuri guda iska ba zai kada shi ba shi ne talbiri حدثنا أصبه أخبرنا ابن وهب عن يونس بن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ملبدا
حدثنا أسبق قال أخبرنا ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحل ملبدا أسبق يا ذا الدموم شيخ مشين ابن الفرج أبو عبد الله مولى عبد العزيز بن مروان شين يجي قال أخبرنا ابن وهب يجي عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يا ذا الشيء عبد الله مولى عبد العزيز بن مروان بن عبد الله بن وهب عن يونس يا جدك يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب شيكم يا جدك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيكم عن أبيه عن سالم عن أبيه ya karbu daga baban ya karbu daga Salim ibn Abdullah shi kuma Salim ya ji daga baban Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu eh amma anhu ma yake cewa malan namu sai ce anhu qala abin da yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabida naji da kunnina annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauka sautin sa da talbiya lokacin harama domin abin da asalin ihlali الإهلال بمعنى رفع الصوت بالتلبية أوكك صوتي لتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تقول شيء إهلال شيء ناج أنه صلى الله عليه وسلم ينا أوكك صوتي سا لتلبية ملبدة الحالي لو كتب يا تدن كري غاشن كان سدن كري اسكاري لو كشينا تاريشيا كان سنة amma wanda shi gashi gaba ina haka yake ba shi ba ta shawo shi ba dama dalilin da ya za a yi haka shi ne wannan iska na tada gashin kanka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى